أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta Sunna TV EKS Al-Islam Al-Kitabu wa Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a darasinmu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko kuma ƙa'idodin haɗa nasoshi da kuma yadda ake tabbatar da su wannan shine darasinmu insha Allah ta'ala na saba'in da ɗai a cikin wato wannan halaka da muke gabatarwa muna tafiya ne kamar yadda kun ka sani da littattafai guda biyu littafi na farko daf'u ihamil tirab an ayatil kitab na Sheikh Al-Allamah Al-Qur'ani Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin nabi kuma as'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi a darasin mu wanda muka tsaya na 70 mun kare wato suratu Al-Ma'ida kuma kamar yadda muka sani muna bin jerin ayoyi ne kenan idan malaman kowanne daga cikin su ya kawo ayar to za mu fara da littafin da muke a kansa idan kuma wannan ya kawo wannan aya wannan bai kawo ta ba sai mu je cikin ayoyin domin mun haɗa littafan ne guda biyu da littafi guda muke karantawa da sai mun kare sannan mu shiga cikin na biyu amma yanzu muna haɗa ne guda biyu saboda fa'idodi su haɗe to kafin mu tashi a farkon suratul an'am akwai wato mulahaza da ya kamata na gabatar akwai wasu matsaloli guda uku da nake son in yi magana kansu sannan sai mu shiga cikin karatunmu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannatul firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya E, a cikin darasinmu da ya gabata a cikin mas'ala ta 254 a cikin as'ilatul Qur'anil Majid wa ajwibatuha wato a mas'ala ta 254 an gane ko wajen ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajza'un mithlu ma qatala minan na'am mun kawo qira'o'i to shi yasa nake so in sake tabbatar da jaddadar da wato waɗannan qira'o'in saboda ɗaliban ilimi da suke bibiyan mu wato fajza'un mithlu ma qatala minan na'am wato an yi ma jaza'un domma sannan an karanta mithlu da domma wato imamu asim da imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf da imamu yaqub su sun karanta haka fa jaza'un mithlu ma qatala minan na'am sauran qurra kuma da bamu kawo ba su suka karanta wato fa jaza'u mithli ma qatala minan na'am ina fatan an fahimce ni kina sai zama su sun karanta ba tare da jaza'un sun yi masa domma ɗaya sannan misli sun karanta shi wato da kasra ya kamata ɗaliban ilimi su fahimci wannan abin da ya samu ke kawo wannan saboda wani kada ya ji an karanta ba yadda ya sani ba ya ce a'a an karanta ba daidai ba sai kuma wajen au kafaratun ta'amu masakin an yi ma kafara dommataini sannan an yi ma ta'amu domma to wannan kuma shi ma zaka iske imamu asim da imamu hamza da imamu kisa'i da imamu ibnu kathir da imamu abu amr da imamu yaqub da imamu khalaf su suka karanta haka au kafaratun ta'amu sun yi ma kafaratun dammataini sun yi ma wato ta'amu damma daya sauran qurra uku da mu kawo ba kenan da imamu nafi' da imamu abu ja'far da imamu ibnu amir su suka karanta au kafaratu ta'am wato ta'ami kenan sai suka karanta au kafaratu suka yi ma kafara damma daya ta'ami kuma sun kai masa kasra wannan yana da kyau saboda ɗaliban ilimi wani in ya ji an karanta ba yanda ya sani ba za ka ji ya zabura ya ce ba haka nan bane kuskure ne aka yi waɗannan kira'o'i yana da kyau a ce ɗalibin ilimi ya fahimce su da kyau abu na gaba da nake son na ƙara shine cewa wajen wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama mun zo a wata mas'ala nan a cikin wannan littafi inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nasi wash-shahra al-haram wal hadiya wal qala'id a mas'ala ta 256 to ba mu kawo qira'o'in da suke nan ba akwai qiyaman akwai qiyaman imam ibnu amir shi ya karanta qiyaman a nan cikin suratu wato al-ma'ida amma a can cikin suratu wato an-nisa wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman ko qiyaman to can da imamu nafi' da imamu ibnu amir su sun ka karanta da qiyaman mai so ya koma cikin addurrul masun fi ulumi kitabil maknun a ƙarshen aya cikin suratul nisa'i zai ga bayani akan taujihin waɗannan kira'o'i abu na ƙarshe mas'ala ta uku shine akwai baiti na imamu shafi'i da muka kawo wajen bayanin kan waɗanda wasu suna da kyakkyawan niyya wajen yi ma addini aiki amma sai su yi kuskure sai muka kawo wani baiti duk da yake baitin ban kawo shi duka ba saboda yanayi na kwakwalwa wani lokaci tana iya ta samu kuskure ko kuma abin da ya kama da haka to imamu shafi'i na cewa rama naf'an fadarra min ghairi qasdin kenan mutum ya so ya yi amfani ma'ana ya amfanar amma sai ya cutar ba tare da ya sani ba ya ce to wa minal birri ma ya kunu uquqa daga cikin aikin da'a da za a yi yana iya zamantowa sabo ne ma'ana ba a yi irin yadda ake son a yi ba sai ya zamanto ya zamanto sabo musamman waɗanda wasu lokaci suna da kyakkyawan niyya ta yi ma addini aiki amma sai ya zamanto sun yi kuskure ko saboda karancin ilimi galibi jahilci shi ke kawo wannan ko kuma rashin tantance mas'ala ba a tsaya an kai karatunta da kyau ba ina fatan ana fahimta ta to wannan shi ne abin da nake so in ce insha Allah ta'ala yanzu kuma sai mu ci gaba da karatun mu bi idnillahi ta'ala za mu fara ne a cikin suratul an'am wato a aya ta farko kenan littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi wato a mas'ala ta 270 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa jama'a az-zulma ya aka yi aka kawo azzulma an gane ko azzulma wato ma'ana duhu aka kawo shi matsayin jam'i dunan nuri amma shi haske sai aka kawo shi matsayin ɗaya mufradi wato ɗai kenan kuma a ce duffai haske kuma duk cikin alkur'ani haka ne ake yi fi qaulihi ta'ala a wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur domin ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur duk da yake mun kawo cewa ja'ala tana da ma'anoni daban-daban in ta zo zuwa ga maf'uli biyu tana iya ɗaukar sayyara ko abin da ya kama da haka ma'ana an mai da abu ya koma wani abu can da ba haka yake ba allazi ja'ala lakum al-ardha firashan Allah shi ya sanya muku ƙasa ta zamanto shimfiɗa da ba shimfiɗa bace da amma ya mai da muku ita zamanto shimfiɗa amma ja'ala in ya ta'addi zuwa ga abu guda to dan ya koma khalaqa kenan wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur na ana nufin ai wa khalaqa adh-dhulumati wan-nur Allah shi ya halicci dufai da haske yana da kyau ɗalibin ilimi ya san kalma da fi'ili da ko ma'ana nawa take ɗauka mun sha faɗar littattafan da suke taimaka ma ɗalibi ina fata an fahimce ni misali kamar alwujuhu wan nazair na imam damagani da kuma misali almufradat fi gharib alquran na imam wato al-asfahani da sauran littattafai malam yace kulna zamu ce amsa akan wannan taraka jam'ahu Allah bai kawo nur ba haske jam'i istighna'an anhu bi jam'i zulma saboda ya wadatu bayan ya kawo al-zulma sai ya wadatu da sai ya kawo jam'i na annur qablahu tunda kalima ta al-zulmat ta gabaci kalima ta annur fa innahu yadullu alayhi kinan yana nuna shi ma'ana yace kama taraka jam' al-ard aidan kamar da ya zamanto al-ard kasa ba a kawo ta jam'i ba a cikin alqur'ani gaba daya tare da kuma cewa tana da jam'i jam'in ta akwai arad arad da alhamza kinan kasashe ina fata an fahimci ni sannan kuma akwai al'araduna duk da yake ibnu malik ya kawo shi a matsayin shazi ne a jam'u muzakkar salim tunda ba abu ne mai hankali yace wa araduna shazza wa sinuna an gane ko da sinuna da araduna sun zama to matsayin shaz kenan nan anan dai al'ard ya kawo shi a matsayin wato mufradi ma'ana yayi istighna'i da shi bai kawo shi jam'i ba yace istighna'an anhu bi jam'i samai saboda ya kawo jam'in sama qablahu gabanin shi a cikin alqur'ani fi qawlihi ta'ala alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard godiya ta tabbata ga Allah wanda halicci sammai wal ard da kasai nan nan ba kasa guda ake nufi ba tunda kasa guda bakwai ne Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi mithlahunna Allah halicci sammai guda bakwai kuma daga kasai mithlahunna tamkar su zance mafi inganci tamkar su ta fuskar adadi an gane ko akwai maganganu waɗansu suna ɗauka kamar ba adadi bane ƙasa matsayin guda ce amma dai abinda fassarar da jamhurin malamai suka tafi cewa arab mislahun da tamkar su suke ma'ana ta fuskar adadi inda aka yi sabani shin yadda akwai tazara tsakanin sammai da sammai haka akwai tazara tsakanin ƙasai da ƙasai ko ko a'a su ƙasan haɗe suke waɗansu malamai su ce a'a tunda an ce mislahun da tamkar su suke kina akwai tazara tsakankanin su wasu ka ce a'a mislahun da ta fuskar adadi ne amma ita ƙasa haɗe take ina fata an fahimce ni to wannan shine abin da amsar da malam ya kawo amsa ta biyu athani malam yace abu na biyu anna zulma ismun ismun ita zulma suna ne an gane ko wan nuru masdar shi ko kalima ta, mas, ta nuru ta zo a matsayin masdar in an ce masdar shine asalin aikin fi'ili kamar yanzu in ce zahaba sai in ce yazhabu sai in ce zahaban duk da suna cewa zihab waɗansu malamai sun ce zihab kuskure ne zahab ake cewa to zahab ana nufin tafiyar da kanta aikin to shi ake kira wato masdar na asalin kalima ba suna bane to kenan shi ko masdar a tsarin larabci a asali ba a yi masa jam'i ana kawo sa ne cikin kowane hali matsayin guda kamar ka ce al'adlu adalci ba a yi masa wato shi masdar a asali amma in bukata ta kama kamar yadda malaman kufa suka tafi shine zance mafi inganci ana yi masa jam'i don Allah ya faɗa ya yi masa jam'i a cikin suratu wato al-ahzab ya ayyuhallazina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا تو الظنونا جمع الظن ظن يظن ظنا سي أنك مسا جمعي تو wannan shine abinda malamai suka tafi akan shi kenan yana matsayin master malam yace naqalahu al-mufaddal an gane ko al-mufaddil ya ciro wannan magana wal masadiru la tujma shi ko masdar ba a masa jam'i sai dai a bar shi matsayi ba a maida shi musanna ko wani abu ibn malik ma a cikin alfiya ya kawo wannan wa na'atu bi masdarin kathira faltazamu al-ifrada wa tafkira larabawa a cikin yaren larabci sun yi na'atu da masdar maimakon a kawo a ce fulanun adilun masalan sai a ce fulanun adlun yace to faltazamu al-ifrada sai sun kai lazimci ifrad ma'ana in mutum guda ne biyu ne uku ne hudu biyar duk dai abin baya canzawa a ce rajulun adlun imra'atun adlun imra'atani adlun rajulani adlun rijalun adlun nisa'un adlun rijalun wa nisa'un adlun baya canzawa wat tazkira yace da tazkir kine ya zamanto a matsayin namiji to wannan malamai suka ce in yana nufin dole mastar sai a mayar da shi a matsayin namiji ma'ana ba a ka masa ta'un to idan yana nufin dole ne to wannan magana tashi tana buƙatar gyara idan kuma yana nufin a'a wanda asalin sa tafkiri ne to shikenan wanda kuma asalin sa ya zo da ta'un din to sai a bar shi da ta'un din shi domin akwai mastar kin da ke zuwa da ta'un misali zakka yuzakki tazkiyatan to kaga wannan ya zo da ta'un to almuhimmu dai sun ka ce to saboda shi annuru mastar ne shi yasa ba za a yi masa wato jam'i ba abinda sun ka faɗa kenan kenan sai zaman tuna ana nufin Allah shi ya halicci duffai kuma Allah shi ya halicci haske haske masu yawa tunda da Hausa ba haske bai da wasu jam'i sai a ce haske haske daban-daban kenan ina fatan an fahimce ni an gane ko to wannan shi dai ne to abinda malam ya kawo kiran karkashin wannan mas'ala amma akwai abubuwa da dama da malamai suka kara waɗanda za mu kara su shi mu in mun ka ce jam'i ne annuru yana matsayin jam'i to kenan sai ya zama to wagga al ita ce ake kira aljinsiyya aljinsiyya misali an ka ce aljinsiyya ko da abu ɗai ne idan aka samu aljinsiyya ya koma jam'i misali don mu fahimta wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wal asr Allah yana rantsuwa da lokacin sallar asar ko Allah yana rantsuwa da zamani innal insana lafi khusr dukkan dan adam yana cikin hasara to nan da an ka ce al'insana asalin shi mutum guda ne amma da an ka ce aljinsiya ce dan mi malamai suka ce jinsiya ce saboda ya ce illallazina amanu sai waɗanda suka yi imani to ka ganin mutum guda aka faɗa bai cewa a ce sai waɗanda suka yi imani sai aka ce a dukkan ɗan adam ma'ana jinsin ɗan adam shi yasa alkin dan tana da ma'anoni daban-daban kuma nau'uka daban-daban ce za ta iya ɗaukan ma'ana fiye da goma ka koma cikin wani littafi da ake kira mughnil labib an kutubil a'arib libni hisham al-ansari zaka ga ma'anonin da al take dauka don saboda dalibin ilimi ya fahimci haka kai yazo ya dauki al guda ce je kullun ya ta buga fassara da ita aje ana samun matsaloli to wannan kenan haka kalima ta al-ard wani lokaci za ta zamanto al-ard ana nufin ƙasa ɗaya da as-sama'u wani lokacin ana nufin sama ɗaya walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya kaga yace samaa ad-dunya sama ta duniya to na akwai lokacin da in Qur'ani yace as-samaa'u sama dai yake nufi akwai lokacin da in yace as-samaa'u yana nufin sammai masu yawa sai ta koma al-jinsiyya misali a cikin suratul anbiya Allah ce wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin a cikin suratul dukhan sai ce wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin kaga can sai ce wa ma khalaqna as-samaa'a in kace sama daya Allah bai halicce su ba don wasa ko ko yana wasa an gane ko to sauran sammai guda shidda tun da bakwai ne to su sauran ya halicce su ne don wasa amma a cikin dukkan sai ce wa ma khalaqna samawati don a nuna maka aljinsiya ce anan shi yasa sai kai hattara to haka al-ard wani lokaci in ta zamanto al ba jinsiya bace ahadiyya ce to sai zamanto ardu kasa guda ake nufi amma in zamanto al-ard wato jinsiya ce domin da an ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicci sammai wanda shi kadai ya halicci sammai wal ard kuma da kasa in kace da kasa mun ce kasa guda bakwai ne to ita ko kasa gudar shi guda shida din waye halicce su kaga da kasai zaka ce dole anan to yana da kyau dalibin ilimi ya fahimci wannan waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa ba wannan fassara ba da malam yayi zan dan ƙara bayani shine sun kace nan az-zulumat saboda shi duhu abu ne wanda yake nau'i ne daban-daban annuru kuma haske abu guda ne shi yasa sai Allah ce az-zulumat saboda shi duhu nau'i nau'i ne zaka ga ya ce fi zulumatin thalath yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin thalath kaga a cikin duhu uku an gane ko ga duhun mahaifa ga duhun yana ga duhun cikin da dan adam yake ciki wanda ilimin bincike ma a yanzu ya tabbatar da wannan almuhimmu dai duhu daban-daban ne amma shi annuru shi haske guda ne jinsin sa guda ne wadansu malamai sun tafi akan haka kuma wadansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a nan az-zulumat kinaya ne akan hanyoyi na bata hanyoyin bata yawa gare su kamar yadda yazo wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili kaga wa anna hadha sirati mustaqiman hanya Allah guda ce fattabi'uhu ku bita wa la tattabi'u subula kakku bi hanyoyi daban-daban to kina kaga hanyoyin bata kamar yadda hadisi yazo cikin musnad da Imam Ahmad da sauran littafan hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi hanya miƙaƙiya ce to ga hanya ta wadda nake akan ta wato ta gaskiya sannan kuma akwai kowace hanya akwai hanyoyi gefe waɗanda na halaka ne akwai kowace hanya shaidani a kanta wanda yake batar da mutane idan ka bi za ka halaka Allah kai mu nasari to wannan shi dai ne kenan sai zamanto az-zulumat na ana nufin hanyoyin bata an-nur ana nufin tauhidi da addinin musulunci addini na gaskiya guda ne tauhidi kuma aqida ce guda da ba ta saba tsakankanin annabawa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun aw ta qira'a yuha ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ya kamata mu fahimci wannan to wannan shi ne abin da malamai suka ci mai so kuma karin bayani zan bashi koda tafsiri daya ya kara ka diba cikin tafsiri na Imam Sa'di a karkashin wannan aya ta suratul An'am ya kawo ƙarin wato bayanai wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 271 malam yace fa in kila idan aka ce ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene fa'idar fadar Allah subhanahu wata'ala da aka zo aka ce wa jahrakum dan an ce wa huwa Allahu fis samawati wal ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun ba'da qawlihi ya'lamu sirrakum Allah ya san abin da kuka boye sai an ka kawo wajharakum da abin da kuma kuka bayyana yace wa ma'lumun kuma abu ne sananne anna man ya'lamu sirra wanda ya san abin da a boye ya'lamu al-jahra ya san abin da yake bayyane bit tariqil aula wato kamar shi ta hanyar mafi ma dacewa ma'ana a ce balle ma ko balantana ma wanda ya san abin da a boye balantana ma abin da a bayyane ko balle ma abin da an bayyane shine bi tariqil aula don haka ba bukatar sai an kawo shi kulna zamu ce inna ma zakarahu lil muqabala ya kawo shi din yayi muqabala ya fuskance su ma'ana ya kawo kishiyar shi kama kama fi qaulihi ta'ala kamar da Allah subhanahu ta'ala ya ce faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi wadhkuru Allah fi ayyamin ma'dudat farkon ayar a cikin suratul baqara wadhkuru Allah fi ayyamin ma'dudat ku ambaci Allah a cikin kwanaki kididdigu a lokacin aikin haji kenan ranar 11 da 12 da 13 na aikin haji kenan na Zulhijja lokacin da ake mina to faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi wanda ya gaugawa ma'ana ya kwana biyu a mina da na 11 da na 12 shine gaugawa fala isma alaihi balahi akan sa ba kenan bai tsaya ya jifa ta uku ba wa man ta'akhkhara wanda ya tsaya kuma ya jifa ta uku ta goma kwanan na yini na goma sha uku fala isma alaihi babu lahi akan sa fi ba'd wujuhi kina a wadansu malamai suka ce to ai bai dace sai an kawo ba tunda an ka fala isma alaihi dai ya isa ana iya cewa faman ta'ajjala an gane ko fi yau ne wanta akhara fala isma alaihi ko ko a ce faman ta'ajjala fala isma alaihi wa man ta'akhkhar amma sai aka kawo shi da muqabala dan a nuna maka dukkan su babu laifi gare su ina fata an fahimce ni ko kuma wadansu malamai suna ganin cewa a'a ana iya kawo wannan ko ba dan muqabala ba dan saboda abin da aka faɗa wani lokaci galibi ya kore shakka ba sai ka tsaya tambaya ba ina fata ana fahimta ta wannan shine abin da dai malamai suka kawo a ƙarƙashin wannan aya kuma dama alkur'ani galibi ma shina faɗin wannan muqabala yana nuna cewa duk ɗaya ne alimul ghaibi wash shahada an gane ko duka yana faɗin wannan alimul ghaibi wa shahadatil kabirul muta'al sannan Allah subhanahu wata'ala ce sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar yace wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bi dhati sudur duk ɗaya ne ga Allah subhanahu wata'ala dan haka wannan muqabala kin da yake faɗa ba irin wanga muqabala wanda muka sani cewa a zo a tattauna tsakankanin malamai duk da yake su malamai sun ce ba a ce mata muqabala sai a ce mata munazara to amma zance mafi inganci ana iya ce mata muqabala domin an ce munazara daga annazru ne kowa kowa zai kalli dalilin wani an gane ko ko kowa yana kallon wani yana ba wani dalili ina fata an fahimci ni ko kowa zai nazari akan dalilin wani ko dalilin sa kuma al muqabala ana ce mata muqabala saboda muqabalatu dalili bid dalil za a fuskanci dalili da dalili ina fata an fahimci ni sai dai zaman to wani lafazi yafi wani lafazi shahara mas'alar mu ta gaba ƴan uwa musulmi mas'ala ce ta 272 fa in qila idan an kace kaifa khassas sukuna bizikr ya an kai Allah ya kebance as-sukun wato tsayawa kenan chak bizikri Allah ya keɓance shi da ambato dunal haraka bai haɗi wato motsi ba fi qaulihi a cikin faɗar Allah subhanahu wataala walahu ma sakana fil laili wan nahar nan an yi at-taqdim wa ta'khir ana cewa ana iya cewa ma sakana fil laili wan nahari lahu amma sai an ka ce walahu ma sakana fil laili wan nahar sai an kai at-taqdim wa ta'khir an ka ƙara lahu din ta zamanto gaba to shine shi at-taqdim wa ta'khir a gabatar da abin da ya kamata a jinkirta ko a jinkirtar da abin da ya kamata a gabata yana da ma'anoni daban-daban dan wani dalibi in ba manta ba a kulliyatul da'wa al-islamiyya ta kasar Libya yayi bincike kan balaghatut taqdim wa ta'khir akan wannan ya rubuta doctora kinsa koko ina ganin balaghatut ta'rif wa tankirci na dai manta kankanin waɗannan guda biyu ne to kaga nan ɗaya daga cikin ma'anun sai na nuna ya keɓanta keɓantuwa kaga na abuduka muna bauta maka ya Allah nasta'inuka muna neman taimakonka kaga wannan in kai haka ba yana nuna ga Allah ɗaya kake Allah kaɗai kake bauta ma ba kuma ba Allah kaɗai kake neman taimako ga gunsa ba amma in ka ce iyyaka na abudu ka gabatar da wannan kaɗin kuma ta karu da iya tun da in ta gabata iyaka za ta koma kenan iyaka na abudu Allah kai kadai muke bauta ma wa iyaka nasta'in Allah kai kadai muke neman taimakon ka ina fata ana fahimta ta ɗaya daga cikin ma'anun da take dauka don bin ba wannan bane kenan ma lahu ma sakana fil laili wan nahar duk abinda ya tsaya shine sakana ko ya kwanta fil laili a cikin dare wanda hari da yini lahu na Allah ne ma'ana shi kadai yake da shi tun da yayi taqdim wa ta'khir to wannan taqdim wa ta'khir wanda ma'anarsa hakikatan anan haka nan ne domin duk abin da ya motsa an gane a cikin yini da dare na Allah subhanahu wataala ne abin da ke cikin sammai da kasai na Allah ne abin da ma ba cikin su ke ba wani lokaci Qur'ani yana cewa walillahi ma fis samawati ma fil ard abin da ke cikin sammai da kasai na Allah ne to abin da ba cikin sammai da kasai ba al'arshi ba cikin sammai da kasai yake ba don ya ce wa kana arshuhu alal ma al'arshin Allah yana sama kuma ya fi sammai girma to abin da ba cikin sammai shi ba cikin kasai ba nawa na na Allah subhanahu wataala sai ka kuma wadansu ayoyi إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء كومي ناسني كنا أنا نسي زمن توتا شاهي كومي da komai na an kawo as-samawati wal ard malamai suna cewa saboda su ne dan adam yake iya hararuwa a hankalinsa koko su ne hankalinsa ya sani koko saboda yawan ambaton su koko babu abin da kai su girma ga abin da dan adam yake gani ina fata an fahimce ni to shikenan kenan nan ya an kai an ka kebance sakana an gane ko mallan ya ce ala qauli man fassara bima yuqabilu al-haraka akan wanda ya fassara sakana ana nufin kishiyar al-haraka motsawa domin sakana wani lokaci tana ɗaukar ma'ana ba ta kwantawa ba sakana tana nufin kaskanta wani lokaci sannan sakana tana nufin wani lokaci wata ma'ana wadda ba wannan ba ina fata an fahimce ni ko kankan da kai to amma nan sakana ana nufin yace mallan ga wani fassara da wani malami wadansu malamai suka yi shine cewa abin da ya tsaya chak kulna malam yace li anna sukun abin da yasa Allah ya keɓanci motsi ya ambace shi shi kadai li anna sukuna domin shi tsayawa cak an gane ko Allah ya keɓanci kenan tsayawa cak li anna sukuna domin shi tsayawa cak rashin motsi aghlabul halataini shi an mafi rinjaye daga halin dan adam ala kulli makhluqin akan kowane halitta ma min alhayawani na daga hayawan abin da yake mai rai wal jamad da abin da yake jamad da daskararren abu wali anna sakina min almakhluqat saboda kuma abin da ke tsayawa daga cikin halittu aktharu adadan min almutaharrik shine mafi yawa daga abin da ke motsawa ina fata ana fahimta ta malin yace auli anna kullu mutaharrikin yasiru ila sukun domin dukkan abin da ke motsi to kuma zai tsaya zai tsaya wani lokaci min gairi aksin ba tare da aksi ba ba duk abin da ke motsawa ba ba duk abin da yake tsaye cak ba zai motsa amma duk abin da ke motsi wata rana zai tsaya duk da dan adam ya kai da kawo wata rana zai kwanta ko kuma ya mutu ko in ka kare bidimniyar ka da kai da kawo da abubuwan ka zaka dawo ka zo ka kwanta ina fata an fahimci ka tsaya cak malam yace wasu ko ko amsa auli anna sukuna huwal aslu ko ko shi as-sukun tsayawa cak an gane ko huwal aslu shine asali wal harakata hadithatun alaihi shi ko haraka motsawa gittuwa take yi wa tsari'a abu ne wanda ke bijirowa shine tsari'a an gane ko da hadith abin da ke faruwa tsari abin da ke gittuwa an gane ko waƙila waɗansu malamai suka ce fihi idmar akwai abin da aka ɓoyi ma'ana aka shafi ba a kawo shi ba cikin magana taqdiruhu za a kaddara shi ma sakana kenan walahu ma sakana abin da ya tsaya cak na Allah ne wata harraka da abin da ya motsa faktafa bi ahadihima sai Allah ya bai kawo wato yayi wadatu da ɗaya daga cikin su ikhtisaran ikhtisarun lidilalatihi ala muqabilihi kina an takaita magana saboda mi shine ikhtisar takaitawa lidilalatihi ala muqabilihi domin kishiyar ɗaya zai nuna ɗaya kama fi qaulihi ta'ala kama yadda Allah subhanahu ta'ala ce sarabil taqikumul harra kinan Allah subhanahu ta'ala waja'alakum sarabil taqikumul harra Allah ya sanya muku sarabila sutura kenan taqikumul harra waɗanda suke tsare suke kare ku kenan an gane ko alharra zafi ai walbarda da sanyi domin sutura lokacin sanyi muna sa sutura take kare mu daga sanyi lokacin zafi muna sanya sutura take kare mu daga zafi amma sai kawo alharra bai kawo albarda ba don saboda duka Allah ya hore waɗannan wato kayan guda biyu kenan sai faɗi dai bai faɗi dai ba ina fatan an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam to kafin mu tafi da an ka ce asalin dan adam tsayawa sannan kuma ya motsa to kamar yadda kuma qur'ani ma yake cewa sawa'un alaikum ada'autumuhum am antum samitun kaga a da'autumuhum guma kan shin kun kira su am antum samitun ko ku kun yi kawaici nan akwai balaga kaga na farko sai ya kawo shi fi'ili da'autumuhum na biyu sai kawo shi suna samituna shi fi'ili yana nuna aiki abu za an yi shi koko ana ganin shi koko wato zuwa gaba za a yi shi kuma suna nufin abu tabbatacce na shi yasa in anka ce jalasa ya zauna yajlisu yana zama ko kuma Idrisu zai zauna amma an ka ce jalisun dama a zaune yake yana nuna tabbata shi ne bambanci tsakanin jumlar ismiya da jumlar fi'liya an gane ko cikin ilimin balaga sai kai karatu yadda ake bambanta tsakanin jumloli da ma'anarsu da hikimar da ta sa an ka kawo bai kawo fi'ili biyu ba an gane ko bai ce ba ko kun kira su ko kun yi shiru sannan bai kawo suna biyu ba yace shin ku masu kiran su ne ko ko kun yi kawaici sannan na farko bai kawo suna ba yace ku masu kira ne ko ko kun yi shiru a'a sai ya kawo ɗaya daga cikin su shine cewa sai ya kawo shin kun kira su ko ko ku kawaici kuka yi ku da masu yin kawaici ne to me yasa qur'ani ya bambanta cikin waɗanda siga guda hudu sai ya zabi guda bai kawo fi'ili biyu ba da da'a da samata duka ya kawo su ya kawo musu fi'ili sannan bai kawo ba da'in da kuma samit duka gaba ɗaya ya kawo su duka gaba ɗaya sunaye sannan bai kawo na farko ba matsayin da'in suna amma somata sai ya kawo fi'ili a'a sai na farkon kawai ya kawo ma fi'ili na biyu ya kawo masa suna wannan balaga ce ta alqur'ani mai so ya kuma cikin at-ta'birul qur'ani zai ga irin waɗannan asalib da balagatul kalima fi at-ta'birul qur'ani dukan suna ustad dr fadl saman ra'i da at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur da ma'anin nahwu na ɗai da na biyu da na uku da na hudu na dr fadl saman ra'i da lamasatun bayaniya na da ustad dr fadl saman ra'i kuma mai son mustalahatul balaghiya ya san ma'anarsu da kuma ka'idodinsu ya karanta littafin wato abin nan balagatul kalima afwan mu'jamul balagatul arabiyya na badawi tabana da kuma mafatihut tafsir na ustaz dr ahmad al-khatib zai ga irin waɗannan asalib din to anan sai malamai suka ce abin da yasa Allah ya ce ada'autumuhum shin kun kira su am antum samituna ko ko da ba ku masu kawaici ne suka ce saboda asalin dan adam yayi shuru magana bijirowa ta kai to shi yasa dama asalin suru a zamna samituna kun yi kawaici da autumuhum kenan in kun yi bukata ne kuke yin kira shi yasa sai ya bambanta tsakanin su shi yasa kowace kalma cikin alqur'ani ba wasa bace wanda bai san larabci da ke ba bai san usulubin balaga ba bai san usulubul salibul adabiyya sai yana dauka kawai ko wace kalma an kaza cikin qur'ani fa fa fa fa za a wuce ba haka nan bari alqur'ani akwai ilimin bukan da suke bukatar a san su kafin a fuskanci tafsirin alkur'ani kuma kowa zai samu gwargwadon halin shi kuma kowane yanki yana da malamin da ya dace a ce yayi karatu wani wuri kai bai dace kai kai tafsiri ba bai dace kai karatu ba wani wuri kai kai da ma zaka iya yin sai kai gwargwadon ikon ka fattaqullaha mastata'tum ina da kyau kowa ya fahimci al'amarin da'awa Allah ya taimake mu mas'alar mu ta gaba yan uwa musulmi sai mas'ala ta 273 a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ya anka Allah ya ce wa huwa yut'imu kina Allah shi ke ciyarwa ko shi ke arzitawa wala yut'amu Allah ba a ciyar da shi ko kuma Allah ba a arzita shi walam yaqul Allah bai ce ba wa huwa yun'imu Allah shike yin ni'ima wala yun'amu alaihi Allah ba ai masa ni'ima wa hadha a'ammu kuma da an kawo kalima ta yun'imu ai ta gamewa ta fi fadin ma'ana litanawulihi al-it'am wa ghairihi domin in an ka ce yun'imu ya fi faɗin ma'ana litanawulihi domin zai shafi al-it'am ciyarwa wa ghairihi da waninsa an gane ko zai shafi ciyarwa da waninsa an gane ko lafazin to yaya an kai haka kulna za mu ce li'anna alhajata irin rizqi a masu domin bukata zuwa ga arziki ma'ana abincin da za a ce a masu ita ta fi shafar dan adam ma'ana a masu daga masani ita aka fi bukata fa khussa bi dhikri sai aka keɓance shi an gane ko bi zikri da ambato ma'ana nan ana magana ne abin da kafi bukatuwa zuwa gare shi an san duk ni'ima daga wajen Allah take wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha an gane ko ga masu har da alqur'ani wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha guda biyu ne na farko cikin suratul ibrahim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar na biyu cikin suratul nahl wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna allaha laghafurur rahim me yasa ya bambanta tsakankanin su yace nan cikin suratul ibrahim lazalumun kaffar saboda ya faɗi bijirewar da kafiran makka suka yi alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar a cikin suratul an'am suratul nahl afwan da yace inna allaha laghafurur rahim saboda zancin ni'imomin Allah ne bai zancen kafirci wasu ba dama ya jiro ni'imomin da Allah ya musu tun daga farkon wannan wato sura kenan siyaki ne an ka kalla ba wai kawai haka gari bane aka kawo kalmomin Allah ya taimake mu to ala ayyati hal dai saboda na ana zancen abin da suke bukata ne wani lokaci ana kallon abin da kafi bukata sai ai magana ga kansa wasani na biyu anna kaunal mut'am akilan an gane ku cewa al mut'am wanda an ka ciyar akilan yana ci mutaghawwitan yana yin kashi daga algha'it ne kashi asalin kalma ta algha'it tana nufin wurin da ake duka ai kashi amma daga baya sai aka sanya mata suna kashin gaba ɗaya sai aka sanya mata aka sanya masa suna algha'it ina fata an fahimce ni an gane ko mutaghawwit kuma ana ce mishi alburaz an gane ko kashi alburazu da ba'un da ra'un da alif da zayun an gane ko ko albaraz waɗansu na gani ana ma wato wannan ba'un din wato fata sunan shi dai kashi an gane ko al-ghaib kenan mutaghawwitan shi mai cin abinci yana kashi aqbahu min kaunihi mun'aman alaihi shi an mafi muni da ana masa ni'ima falidhalika zakarahu shi sa Allah ambace shi to me yasa an kace Allah ya ambaci mafi muni a ba ana nufin dan Allah yana so ya ambaci mafi muni ba a'a dan a nuna maka yin kashi kasawa ce gare ka dan adam ka gane cewa kai ba Allah bane kuma kai kana da bukatuwa zuwa ga Allah ina fata ana fahimta ta saboda duk masu iddi'a'in uluhiyya kaga da an kace annabi Isa Allah ne sai Allah subhanahu wataala daga cikin abubuwan da yake nuna cewa Isa da Maryam ba Allah bane yake cewa a cikin suratul Ma'ida mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am kaga sai Allah ya ce annabi Isa mal masih ibn maryam annabi isa da maryam ba kun bane illa rasulun face manzo qad khalat min qablihi rusul annaba sun shude gabanin sa mun fada cewa nan da aka ce qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa an gane ko mahaifiyar shi siddiqa ce mai yawan gaskatawa ma'ana matsayi ne babba daga cikin matsayin masu imani an gane ko كما يدزو ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا كان ياكلان الطعام التي suna cin abinci sai malamai suka ce to nan nuna wato kinaya ce na akan suna yin kashi domin in ka ci abinci sakamako ake jira in ka sha ruwa mi a sakamako fitsari ko ba haka nan bane idan mace ta dau ciki mi ake jiran sakamako ta haihu idan mutum ya ci abinci mi ake jiran sakamako yayi kashi ko ba haka nan bane to wanda ga yin kashi zai cewa shi Allah ne kamar yadda namaruzu ya idda in shi na yin abin da Allah yake yi ana uhyi wa umit kamar da sun kace namaruzu duk da yake suna ne bai tabbata a cikin nasi ba mai so ya karanta al-isra'iliyat ya bi su tun daga farko har karshe ko ya sa musu alama a wajen tafsiri na Abu Shuhba ya tattauna akan waɗannan mas'alolin gaba ɗaya inda duk aya ta zo sai ya doka ya cire kaga kana iya sa alama a wuri kaza ya tattauna don saboda in ka zo wajen tafsiri kai isharar zuwa gare su waɗannan al-isra'iliyat kinnan an gane ko to wannan kenan yayi dirasa ta asiliya da tatbiqiyya dalibin ilimi mai so zai iya komawa a cikin wannan littafi to kaga kuma in fir'auna ya ce shi ma ubangiji ne ya ce shi ba abin bauta ne ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghayri sannan kuma ya ce shine ma rabbu rabbu shine al-khaliqu al-maliku al-mudabbir wanda ya halitta kuma ya mallaki komai kuma yake tafiyar da komai ah bal ma ya ce a cikin allolin ma in akwai su to shine oga kwata kwata ana rabbukumul a'la top kaji fir'auna ya ce ma ko cikin alloli shine oga ya Allah kenan a'a kai ta'addanci yayi yawa dan adam ya ce ya fi ubangiji ba ma wai zancen shi ubangiji bane to kaga irin wannan ta'addanci ya yawa to idan an ka kalli cewa mutaghawwitan kamar yadda malam ya kawo yana yin kashi Allah zai cin tuwo kuma shi tahi dush ko mu ce toilet ko salanga ko salga ya duka ya yi kashi a akwai kasawa wannan shi yasa ko mutum bai sallah ko shi a arnin duk duniya arni baka baka sallah baka salati baka ci abin mai sallah in baka yi ma Allah ruku'i baka yi ma Allah sujada zaka tuka ma kashi ko ka yi shi da tsayi dole kuma sai ka duka shi yasa wannan yana nuna kasawa ta dan adam shi yasa sai kamar kinaya ce a nuna maka cewa abinda Allah ya baka wanda kake cin abinci tare da kasancewa Allah shi maka nema abincin nan kuma zaka duka kai kashi kai ba komi bane kina akwai najasa cikin jikin ka dan adam kana fitar da najasa kuma kana iddia'in girman kai kai ma Allah girman kai ka ce kai Allah ne ko ko kai kafi kowa kuma kai ma bayan Allah girman kai da dan adam zai kalli al'awarid al-bashariyya da suke zo masa da ya kamata ya san cewa shi ɗaya daga cikin mutane da bakansa da girman kai kana da bukatuwa zuwa ga abinci in kana da kamfani kana da bukatar masu taimaka masu yi maka aiki da ba su yi maka aiki banda kamfanin naka ba zai ci gaba ba kana bukatar likitan da zai duba ka in baka da lafiya kana da bukatar matarka duk yadda kake baka cewa kai baka da bukatar matarka da daddare idan ta kiyama sai ka koma lallashi duk ka aje girman ka da ilimin ka da matsin ka da mulkin ka ka koma kana lallashin matarka da danka kana da bukatar ruwa ka sha kana da bukatar abinci ka ci kana da bukatar sutura kana da bukatar mai mai dinka maka sutura abubuwa da dama ga sunan bukatu wanda suke nuna kai ba komai bane kana buƙatar ka je ka yi bacci idan ka yi baccin nan baka san inda kake ba idan makin ka zo zai iya kashe ka to amma tare da haka dan adam sai yana girman kai ga mutane to wane ne ba da ruwan mani aka halice shi ba wane ne bai cin abinci wane ne bai zuwa toilet ko dush yayi kashi wane ne abbai da rauni dan adam ya kamata ya raba kansa da irin wannan duk inda dan adam ya diba zai gani kamar yadda malamai suke faɗa najasa tana fita ko kuma abubuwa masu wari suna fita cikin jikin shi bakinka yawu su fita kai amai wari gare su hancinka majina da tassoni suna hitowa ina fata an fahimci ni kunnanka idan suna ruwa akwai dauda ciki wanda ake abin ga kuma in suna ruwa ruwan wari suke yi idonka suna fitar da hawaye hawayen nan ba a eshin su ina fata ana fahimta ta to balle can kasa kuma inda akwai fitsari da kashi da maniyi to kuma tun menene na girman kai ga bayan Allah subhanahu wataala jikinka in jini ya fita jinin nan zai zama to maka matsala ba mai son jinin wani ya shafe shi babu inda jikinka bai fitar da matsala dan adam to Allah ya gane da mu to wannan kuma ba shi ke nuna cewa ba Allah bai fifita wasu ba a Allah ya fifita wasu akan wasu tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd Allah ya fifita wasu amma girman kai kuma ba hanya bace ba dabi'a bace ta mutane na gari dabi'a ce ta shedan dabi'a ce ta yahudawa kuma duk wanda ya kama wannan hanya sai Allah ya kaskanta shi duniya da lahira Allah ya mu tsari to ƴan uwa musulmi wannan shine abin da zan cewa sai abu na karshe kafin mu shiga cikin mas'alar mu ta gaba da ya ce mutaghawitan bal ma dan kuma ya ƙara nuna ni'imar Allah ba wai dan saboda muni ba ya ƙara nuna maka ni'imar Allah kashin nan da muke gani da fitsari ni'imar Allah ce billahi allazi la ilaha illa huwa radda duk kashi ya fita cikin cikin ka ka hadu da bala'i duk radda wato fitsari ya wato ya fita daga cikin jikinka wallahi ka hadu da bala'i in kana so kuma ka je likita ka gani waɗanda kashi yake fita cikin cikin su idan aka zo sai an yi wani abu wanda za a sanya musu wani abu wanda kashi yake fita ta wani abun nan su shiga cikin bala'i wanda duk aka sama wani abu wata roba wanda fitsari zai rinka fita ciki a fasa cikin ka sannan a sa maka wata roba wanda kashi zai fita wani wuri da fitsari ai ka haɗu da bala'i hita kashi cikin jikinka wato ni'imar ta ta Allah subhanahu wataala da fitsari Allah ya gane da mu to shikenan bari mu bar wannan mas'ala haka dan mu je mas'ala ta gaba mas'ala ta gaba mas'ala ta 274 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha da muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan an kace qauluhu ta'ala fadar allah subhanahu wa ta'ala qul ayyu shay'in akbaru shahada menene mafi girman shahada a cikin al'amura gaba daya qulillahu kace allah yace yaqtadi to wannan yana nuna an yusamma allah ta'ala shay'an ana iya kiran allah wani abu an gane ko walau sahha zalika da wannan ya inganta la sahha nida'uhu bihi to kuma da an kira Allah da shi a ce ya shay'u tunda an ce qul ayyu shay'un akbar shahadatan qul illahu kal hayy kamar yadda ake kiran Allah al hayyu a ce ya hayyu al qayyum kuma kamar yadda ake kiran Allah al qayyum ya qayyum wa nahwihima to amma kuma na an ce qul ayyu shay'in akbar shahadatan qul illahu kace Allah to sannan kuma ba a kiran Allah ya shay'u qulna zamu ce sihhatu nida'ihi ta'ala makhsusatun bima yadullu ala al madhi sihhatu nida'ihi abu wato kira ya inganta na Allah ta'ala madaukakin sarki makhsusatun ana kebance shi ne bima ya dullu alal madhi ga abinda yana nuna an yabi Allah an gane ko wasifatil kamali da sifa ta kamala ta cika kal hayyi kamar rayayye wanda baya mutuwa al qayyum tsayayye akan komai wa nahwihi ma da abin da ya kama da su la bi kulli ma yasihhu itlaquhu alayhi ba duk abin da an kai itlaqi akan Allah bane ya kamata a ce za a faɗa ma Allah shi ma duk abin da ya zo cikin siyaki ala tara anna al-mawjuda ba ka gani ba cewa kalima ta al-mawjud akwai shi an gane ko wa sabita da kalima ta tabbatacce ya sihu itlaquhu alaihi subhanahu wa ta'ala ana iya itlaqin su ga Allah a ce Allah mawjud ko a ce Allah sabit la yasihhu nida'uhu bihi amma ba a cewa ya mawjudu ko ya sabitu kaza zakaru mallan yace haka mallamai sun ka bada amsa ka gani kaza zakaru saboda ilimi ba kai kai bane farkon ilimi ba kai ne karshen ilimi ba kamar yadda waɗansu suke ɓoye inda suke kwaɗo waɗansu ma'alumatu masu tsada da a ce sun yi karatu in kai haka kai khiyana ilmiya ya kamata in ka ɗauko abu ko da malamin kana ganin kai kafi shi ko kai baka so a ce shi yace in baka so a ce shi yace bar mai magana sa shikenan ka huta amma ka ɗauko maganar malami yau ta mai hikima ko saboda kana kyamar sa ko ko saboda ka ɗauke shi ba komai ba ka ɗauko maganar sa ka amfana da ita kai ka samu kima shi kuma zai samu ba Allah bai samu ilimin albarka ba shi yasa malamai suke cewa yana daga cikin albarka ilimi nisbatul qawli ila qa'ilihi ka danganta magana zuwa ga wanda yi sai dai in lokaci ya kure koko dama ta mai mutuwa in ka faɗi magana ɗaya biyu uku hudu ka ce waɗannan maganganu daga wani ɗauko su ba dole ba duk kowace magana amma kullun ya zama to ka ɗauko maganganu masu tsada cikin littattafan maganganun malamai amma ka yi haka ka ɓoye sunayensu ne dan saboda biyan bukata ka a ce kai kayi karatu idan haka nan na babu albarka ga ilimi ka je ce kaza zakaru haka malamai suka faɗa dan ya nuna maka shi ma ga waɗansu ya karɓo wani abu ba wai littafin gaba ɗaya da ilimin sa ne kawai yayi ba Allah ya kyauta ala ayyati hal malam yace abin nan haka suka faɗa illa abin da muke so mu ce anan ababul aqida ni abin da zan iya karawa wallahu a'lam ba dan nafi malam ilmi ba shine cewa malamai suna cewa akwai abubuwan da labari ake bayarwa to in labari ake bayarwa ba a sanya ma Allah suna da su balle har a kira su da su don ba a kiran Allah sai da sunan da ya tabbata a cikin alkur'ani ko sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sunna ingantatta wanda in Allah ya bamu rayuwa ya bamu iko insha Allah waɗannan sunaye na Allah akwai bahafi da nake nan ga shiryawa kuma ina son za a gabatar da shi amma tana yiwa ba a nan ba saboda wannan karatu mu bai kare ba za mu yi karatu kansu تأصيلا وتطبيقا تأصيلا قائدو دين سونا يان الله سبحانه وتعالى مبيسو غرغدو تطبيقا كما مي تطبيقين سو da ma'anonin da suke dauka da siyakin su a cikin alqur'ani mai girma da abin da ya kama da haka insha Allah ta'ala ina son in yi wannan in Allah ya ba mu iko Allah ya taimake mu to kenan sai zamanto a'a in an ce Allahu mawjud min babil ikhbar ba laihi ba suna ne aka sanya ma Allah ba Allah yana nan an gane ko amma ba ba a cewa sunan Allah ne ina fata an fahimci min babil ikhbar ba wai don a sanya ma sunan Allah suna ba domin sunayen Allah tauqifiyya ne daga alwaqfu ne tsayawa ake yi sai an samu nasi an gane ko ba tawfiqiyya bane kawai abin da ya ga dama wani ya ga zama dama ya zauna ya hankalta nan daga tawfiq ne dacewa can ko tauqif tsayawa don mu gane bambanci tsakanin kalmomin ina fata ana fahimta ta kenan za a tsaya dole sai an samu nassi ingantacce sannan a sanya ma Allah subhanahu wataala suna akwai littattafai da dama mai so ya diba cin alqawaidul musla na Sheikh Ibn Uthaymeen da kuma walillahi asmaul husna daban-daban da kuma Ibn al-Qayyim a cikin nuniyarsa ya tabo sunayen Allah subhanahu wataala da kuma malamai da suka tattaura kan aqida zaka sunayen Allah wadansu sun yi kan sunayen Allah su kadai wadansu kuma zaka iske sun bijiro cikin wannan babin sun tattauna a cikin tafsiransu da kuma littattafansu ina fata ana fahimta ta Allah ya taimake mu to wannan shine dai abin da zan iya karawa wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 275 malam yace fa in qila idan aka ce istishhadul mudda'i billahi wato neman kafa shaidan mai kirayarwa billahi da Allah an gane ko ma'ana ya kafa shaida da almudda'i mai kirayarwa billahi da Allah la yakfi bai isa fi sihhati da'wahu ya kamar cikin ingancin kirayarwar da yi wa subutiha da tabbatar ta shar'an a cikin shari'a ina fata an fahimci ne hatta law qala al mudda'i ko da mai kirayarwa ya ce Allahu shahidi Allah ne mai shaida ta la yakfi hada wannan baya isa wannan baya isa a wajen waɗansu ina fata an fahimci ne amma a shar'ance a shari'a an ce Allah ce a kafa shahidu shaidu wastashidu shahidaini min rijalikum da sauransu inda Allah ce wa ashidu zawai adlin minkum Allah ne ce aka fa shaidu amma idan mutum wanda ya amince maka ne ai ba dole bane sai an nemi shaidu tsakaninka ne da shi da Allah kafa shaidun yana sawa haƙƙin ne ba zai lalace ba don shari'a ta kula da haƙƙoƙin mutane idan muka duba ko cikin hadisai za ku duba cikin sahihul bukhari za ku ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labarin wani mutum da zo neman bashi ina ganin ban manta ba na dinari ko dubu ne yake cewa to kawo min mai shaida yace Allah ya isa zamanto mai shaida kawo min mai lamuni yace Allah ya isa zamanto mai lamuni ina fata ana fahimta ta kenan wannan yana nuna cewa idan mutum ya amince maka ba dole bane amma dai kafa shaidun da saboda ka haƙƙin ya bata ko da kana da kyakkyawan niyya idan ka mutu ko shi ya mutu to ai ba a san haƙƙin ba ko in kun ka mutu to shikenan ina haƙƙin babu takarda babu shaidu to malam yace to idan mutum da ya faɗi wannan bai isa ba fa kaifa sahha zalika min annabi sallallahu alaihi wasallam ya za a yi to a ce shi manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi wannan ya inganta gare shi haifu qala sai ya ce a cikin wannan aya qulillahu shahidun baini bainakum kace Allah shine mai shaida tsakanina da ku Allah shine mai shaida to kaga wannan ai ba zai isa ba ina fata ana fahimta ta wannan ba zai isa ba shine abinda malam yake malam yake son ya ce qulna malam yace inna ma lam yasih to irin wannan bai inganta an gane ko lam yasih zalika min ghairin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bai halatta ba ga wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li annahu la yaqdiru ala iqamati dalil domin shi ba zai iya kafa dalili ba ala anna Allah ta'ala yashhadu lahu cewa Allah na shaida akan shi in ka ce abu Allah na shaida ka to ana buƙatar hujja da abin da zai nuna Allah yana shaida akan ka wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi aqama dalila ala zalik ya tabbatar da dalili akan wannan ya tabbatar da dalili akan wannan bi qaulihi da yace wa uhiya ilayya hadha alquran an turo ni da wannan alqur'ani an yi min wahayin wannan alqur'ani waye masa wahayi Allah subhanahu wa ta'ala ba kawo fa'ili ba an gane ko wallazi auhayna ilayka min alkitabi huwa alhaq ina fata an fahimci dalibin ilimi zai bincike siga ta fi'ili ta alqur'ani da ta zo akan mabni lil maf'ul a cikin ko qira'o'i na alqur'ani kuma ya ga menene hikimar da siyakin da yadda za a fahimtar su da aqida da tasirin haka cikin tafsiri da hukuncin fiqh wa uhiya ilayya hadha alqur'an ay min wahayi to ya ance mabniyun lil majhul ba a san wanda ya wahayi ba kenan ma ba a san wanda ya mashi wahayi ba kaga banna ta yi ba a ce mai lil majhul a wajen su malamai irin su ibnu usaymin suna ganin cewa ba a cewa nan mabni lil majhul sai dai a ce mabniyun ala ma lam yusamma fa'iluhu an gina fi'ilin akan wanda ba a faɗi wanda ya aikin ba ina fata an fahimci ni misali kaga wa khuliqal insanu da'ifa an halitti dan adam yana da rauni to wai halitti dan adam yanzu ana cewa Allah majhuli na wanda halitti dan adam ko kuma a ce mabniyun a wajen waɗansu ala ma lam yusammi fa'ilahu ba ma lam yusamma fa'iluhu ba yan ce yusamma sai a ce fa'iluhu shi ba a yusamma wato lam yusamma ba a ambaci fa'iluhu ba wanda ya aikin sai zama to na'ibul fa'il kenan amma ce lam yusammi fa'iluhu kenan al mutakallim lam yusammi fa'ilahu mai magana bai faɗi wanda ya aikin ba waɗansu daga cikin malamai sun ce mabniyun lil maf'ul an gina shi ne akan maf'uli wanda aikin ya faɗa akan sa amma ba a gina shi ba akan wanda ya aikin haka waɗansu ke faɗa amma waɗansu malamai suka ce a'a asirin shi kafin zuwan alkur'ani larabawa wannan mabniyun lil majhulina ma'ana idan aka yi aiki ba a san wanda ya aikin ba haka laraba suke faɗa sai suka kira shi mabniyun lil majhuli amma suna kawo shi wani lokaci ba dan mabniyun lil majhuli ba an san wanda ya aikin ko lil khawfi minhu saboda ana jin tsoron a faɗi wane ne yayi ya dawo maka da abin da baka so ko lil khawfi alaihi ko masa tsoron sakamako ko wasu dalilai sai suka ce to wannan istilahi ne larabci amma kuma yakhruj an hadha al muqtada yana ihta daga cikin aslin mabni lil majhul akwai sabani tsakankanin malamai mai so ya diba cikin sharhin alfiya na ibnu aqil tahqiqi na shaykh muhiddin abdul hamid zai ganin yadda malamai suka kawo wato dalilan su da kuma tattaunawa amma dai dan saboda dalibi mai karbin karatu ba a ce mai mabni lil majhul dan saboda in karamin karatu gare sai an ce mabniyul lil majhul to wa khuliqal insanu da'ifa Allah majhuli na kaga wannan ai kafirci na ko ba haka ba wa uhi ilayya hadha alquran an yi min wahayin wannan alqurani kinan nan ba a cewa waye mashi wahayi ana iya cewa Allah subhanahu wataala ya masa wahayi ko kuma a ce jibrilu ya masa wahayi don ya ce fa auha ila abdihi ma auha zai masa wahayin abinda Allah ya masa wahayi kenan in ka ce jibrilu na masa wahayi ba kai kuskure ba in ka ce Allah ya wahayi ba kai kuskure ba Allah ya wahayin don saboda shi ya turo jibrilu yayi shi ko jibrilun shi ya masa wahayi da izinin Allah don haka babu cin karo tsakankanin waɗannan ayoyi yana da kyau ɗalibai ilimi sun fahimta irin waɗannan abubuwa ba a tunkarar nassi da fahimta guda a yi kungumut a zabura a tuma a waɗa ma aya ko hadisi ko mas'ala yanzu na ana ganin al'amura ba su da kyau shi yasa muke kiran ɗaliban ilimi a rinka hankalta ma nassoshi ta fuska mai faɗi ba wai kawai fuskar da kawai kai abin da ka fahimta ba shine karatu abin da baka fahimta ba ba karatu bane to shi alqur'ani mu'jiza ne domin ya gajiyar da duniya kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da dalilan da suka nuna cewa wato Allah subhanahu wata'ala ya turo shi ina fata an fahimce ni wannan kuma kafa hujja da Allah kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum kul kafa billahi baini wa bainakum shahida duk da yake masu harda alqur'ani kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum an gane ko akwai guda cikin suratul ra'ad akwai guda kuma cikin suratul isra a cikin suratu wato al'ankabut kuma kul kafa billahi baini wa bainakum shahida shahidan baini wa bainakum shine a cikin suratul ra'ad da kuma cikin suratul isra baini wa bainakum shahida a cikin suratu al'ankabut game da ɗalibai masu hadda alqur'ani ina fata an fahimce ni Allah ya isa ya zamanto mai shida sai ce li annahu mu'jiz domin shi alqur'ani mu'jiza ne to ai cikin sunayen alqur'ani kuma babu mu'jiza babu mu'jiza to ya anka kuma qur'ani maganar Allah ce maganar Allah ce kuma sifar Allah ce to ya za ya kirkiro mu kuma Allah suna duk cikin alqur'ani babu inda Allah ce qur'ani mu'jiza ne to ya anka haka wani hadisi ne kuma ya zo ya ce qur'ani mu'jizun ni ko mu'jizatun ni a'a a iya sani da ban san shi ba to amma kamar yadda muka faɗa min babil ikhbar domin sifa Allah ce sifa ce ta Allah ta magana sifa ce zatiyya fi'liya wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amana zalika bi annahum qaumun la ya'lamun kalam Allah magana Allah sifa ce zatiyya domin magana kuma fi'liya Allah lokacin da gada ma yana magana sai za mu yi nan sai a ce min babil ikhbar ba an sanya masu suna bane a'a min babil ikhbar ne an ka kawo ta dan waɗansu ɗalibai ba su bambanta abinda an ka kawo min babil ikhbar da abinda kuma an sanya shi matsayin suna ne ko sifa ga Allah subhanahu wataala ko alqur'ani alqur'ani magana Allah ce shi yasa rantsuwa da alqur'ani kamar rantsuwa ne da Allah domin alqur'ani maganar Allah subhanahu wataala ce ba bid'a bane wani da ke cewa rantsuwa da alqur'ani bid'a ne kuma in ka rantse da aya guda kamar ka rantse ne da alqur'ani gaba ɗaya don babu bambanci tsakanin aya guda da wato qur'ani gaba ɗaya ta fuskar rantsuwa ina fata ana fahimta ta wanda ya zai rantsuwa ya ce ya rantsi da yasin ko yasin ko ku na rantsi da alkur'ani don dai yasin maganar Allah ce in kan rantsi da yasin wallahi ka rantsi da alkur'ani kan ma ka ce ka nemi wata dubara wadda zaka yi ba ka da mafita gaban Allah sai dai ka tuba yan uwa musulmi ga dukkan alamu lokacin mu ya matso nan ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya ba mu iko insha Allah za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa da mun to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته